الحمد لله على كل حال وسبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فصلوات الله وسلامه على من كان الآباء والأمهات والأنفس والأموال له فداءً المرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فاتقوا الله في دينكم ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين أرسله ربه بالهدى والنور بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس أجمعين وبالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عباد الله المؤمنين من المعلوم جداً أنه لا يكون المرء مسلما حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن من مقتضى الإيمان به محبته الصادقة وتعظيمه وتوقيره وتبجيله واتباعه قال الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فكلامنا معكم معاشر المسلمين في هذه العجاله لم تكن إلا دفاعا عن صاحب المقام الكريم وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فنبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الناس أخلاقا وأكرمهم وأكرمها وأبرها فكل صفة محمودة في البشرية فله أكملها وأعلاها فصلوات الله وسلامه عليه قال الألامة السعدي رحمه الله تعالى بل هيئته أحسن الهيئات وحركاته أجل الحركات وهو أكمل الخلق أدبا وسكينة وتواضعا ووقارا لا يكون إلا لأرزل الرجال أقلا ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملأ القلوب أمنا وإيمانا وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتبعث على مكارم الأخلاق وتحث على محاسن الشيم وترهب عن مساوي الأخلاق ورذائلها إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيما انتهى كلامه رحمه الله لكن مع ذلك يهاجم وينتقص من قبل أعدائه وأعداء دينه وما ذلك إلا ليحقق الله سنته الماضية أن يخرج لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يقاوم دعوته ويحاربها كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وليعلم المجرمون والمنافقون أنهم مهما بذلوا وسعوا لا يقدرون على إيقاف نمو دين محمد صلى الله عليه وسلم وانتشاره في أرجاء المعمورة ولا يستطيعون تضعيف قوته أو تحويله إلى دين كريه لدى العامة كما قال الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وفي الحديث ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بظل ذليل كفر رواه أحمد والطبراني وليعلموا أن الأمة الإسلامية لا تبقى مكتوف الأيدي ورسولها ينتقص بأي وجه من الوجوه من داخل الأمة أو من خارجها بسب أو تمثيل بشيء حقير ويسخر ويسخر من إسلامنا في الشوارع والطرقات فالأمة الإسلامية معتزة بدينها غيورة على رسولها فإسلامنا هو وطننا ولا وطن لنا غيره وإسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا سواه وإسلامنا رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه قال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم فداك أبي وأمي يا رسول الله تأطرت سيرتك وجمعت بين خيري الدنيا والآخرة دعوت إلى الله ونصحت الأمة جمعا وهديت إلى صراط الله المستقيم إخوة الإيمان فبعد العلم, فبعد العلم بذلك كله المطلوب منا شدة التمسك بسنته قلبا وتقالبا والاقتداء بسنته ظاهرا وباطنا وصرف جميع الممتلكات من الأموال والأوقات والأنفس وكل غال وثمين في الدفاع عنه ونشر دعوته وبث سنته والضب عنها إيمانا واحتسابا ثم اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا أيها مسلمي wannan khutuba ta mu a yau juma'a yau muna uku ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1443 a kida miladiya yau muna uku ga watan shida shekara ta 2022 wannan khutuba za ta ƙara fitowa fili domin ba da kariya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da ƙara shelinta sunansa da shiriyarsa ga al'umman musulmi da kuma ƙara tallata kyawawan ɗabi'unsa da nagartattun halayensa zuwa ga al'umman duniya ga baki ɗaya domin wanda bai san shi ba ya san shi wanda ya san shi ya ƙara saninsa wanda ya ƙara saninsa ya zafura ya imani da shi imani na gaskiya ya kuma kwaikwaye shi a cikin al'amuransa na addini da kuma tadoda da ɗabi'u na rayuwa domin wannan shi ne babban sirrin cin nasarar duniya kuma shi ne sirrin cin nasarar gidan lahira da haka ya jama'a mu fasa ne cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ya zama rahama ga talikai ga baki ɗaya sannan kuma aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hujjar Allah ce akan bayi ga baki ɗaya domin kada wani bigi ƙirji ya ce ya Allah ma ja ana min bashirin wala nazir ai annabi ko wani mai gargaɗi bai zo mana ba ballantana mu gane abin da ya dace mu aikata ko mu fahimci abin da bai daidai ba mu nisanta to da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsaye da hujja akan talikai ga baki ɗaya Allah ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi salama da shirya da haske domin ya zama mai bushara ga wanda ya kyautata, mai gargadi ga wanda ya munana, ya kuma yi kira zuwa ga Allah da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ya aiko shi domin ya zama haske mai haskakawa a cikin al'amura na addini da cikin rayuwa. Manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi salama ya da saƙon Allah ya zama shi ne mafi kwaɗayi a cikin talikai ga baki ɗaya zuwa ga shari'an al'umma kamar yadda alƙur'ani mai girma yake gaya mana laƙar ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa wani annabi ya zo muku daga cikinku ko mutane azizun alaihi ma anittum duk abin da zai zama ya ƙuntata a gare ku to yana cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama harisun alaikum yana muku kwaɗayin dukkan alkhairi alkhairin na duniya ne ko ko alkhairin lahira bilmu'mini na ra'ufin rahim dangane da mummune kuma manzon Allah yana rangwantawa yana rausasawa yana tausayawa yana jin kansu da haka babu wani tababa cewa babu yadda za a yi mutum ya zama musulmi har sai ya gazgata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin alaman da ke nuni akan imaninka imani ne na gaskiya imani ne na gaskiya wanda Allah ya karɓa a ga kana ƙaunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙololuwan ƙauna a ga kana girma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙololuwan girmamawa a ga kana mutunta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙololuwan mutuntawa kuma a ga ka miƙa masa wuya kana biyayya gare shi sau da ƙafa duk inda ya ja ka ba tare da kai tunani ko ka buɗe ido ba za ka bi shi shi ne ake bin shi ido rufe salawatullahi wa salamuhu alaihi duk wani wanda ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba za ka bi shi ne idanka a buɗe inda ya daidai ka taka ka bi shi inda ya kuskure ka neman mishi gafaran Allah ka dawo da baya amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan akwai makantan bi to shi ake ma makantan bi kar kai tunani idan ya ce ka bi in ya ce ka miƙe ka miƙe kar kai tunani in ya ce ka juya ka juya in ya ce ka fuskanto ka fuskanto salawatullahi wasalamuhu alaihi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cikin manufofin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama yace li tu'minu billahi wa rasulihi domin ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da shi annabin sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu sannan ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin isar da sakon Allah wurin yada da'awa zuwa ga tafarkin Allah ku taimake shi kowa ya taimake shi da irin daman da Allah ya bashi wanda Allah ya bashi dukiya ya fito da dukiyan shi ya taimaki annabi wanda Allah ya bashi wayau ya fito da wayansa ya taimaki annabi wanda Allah ya bashi karfi a gangan jikinsa ya fito da karfin shi ya taimaki annabi wanda Allah ya bashi mulki ya fito da mulkinsa ya taimaki annabi wanda Allah ya bashi ƙuruciya ya fito da ƙuruciyansa ya taimaki annabi kai duk irin daman da Allah subhanahu wataala ya baka a duniya in wannan bai zama daman da zaka taimaki annabi da sunnansa ba wannan ni'iman da Allah ya maka sai ta zama maka uquba a gaban Allah ranar tashin alkiyama idan mulki ne Allah ya ba mutum sai yake ganin zai amfani da wannan mulkin ya dakushe kaifin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sunnan annabi sakat ya hana mabiya sunna sakat to Allah madaukakin sarki ya dora fada da shi kenan sai wannan mulkin ya zama shi ukuba da bala'i a duniya kafin ranar tashin alkiyama to haka nan duk wata dama da Allah ya baka ko dukiya kana ganin ana cutar da addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ka kimshe dukiyanka to wannan wayan banza ne wannan dukiyan ukuba da hasara za ta zama maka a duniya kafin ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa tu'azziruhu watuwaƙiruhu haka nan ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga cikin girmamawa shine duk haƙoƙan da manzon Allah yake da shi a wuyanka ka bashi wannan yana daga cikin manya-manyan ƙofofin girmamawa ba girmamawa kadai ita ce ka fito da baki karkace ai ina girmama shi ai ina girmama shi to ai kowace magana tana da haƙiƙaninta menene haƙiƙanin wannan magana taka shine manzon Allah yana da haƙoƙa a wuyan al'umma sai ka san waɗannan haƙoƙan kuma ka zo ka ba da waɗannan haƙoƙan ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to wannan yana daga cikin alaman da ke nuni akan cewa ka girmama shi sai ka aji komi a mahallinsa inda annabi ya ce a zabura a guje za ka zabura inda ya ce a yi lakwalako haka nan za ku yi lakwalako inda ya ce a zauna haka za a zauna inda ya ce a miƙa a miƙa inda ya ce a hana a hana idan ka kiyaye duk waɗannan ƙofofin to lallai kai masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallama masoyi na gaskiya sannan kuma kana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmamawa ta gaskiya ka sani cewa idan da ka je gidan soja shugaban sojoji ya bada umarni to babu wanda zai kekashe ce ba zai yi ba matakin farko ka aiwatar da abin da aka ce ne tukuna sannan daga baya in kana da hanzari ka bada to biyayyen da ya waje baka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yafi wannan saboda shi manzan Allah duk abin da ya umarni da shi alkhairi duk abin da ya ce a yi alkhairi ne babu wani na ƙasa a ciki babu wani abin Allah wadai a cikin halayensa da ɗabi'unsa ya riga ya cika komi da ka sani duk wata sifa ta ɗan adam in dai Allah ya gina ɗan adam a kanta to manzan Allah ya cika ƙololuwanta ya cika mafi kyanta ya cika mafi nagartanta salawatullahi wa salamuhu alaihi a wata ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske ne kuna bugan kirji ku ce kuna san Allah to fattabi'uni ku bi ni ni annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan yuhibbukum Allah kuma Allah sai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya gafarta zunubanku wallahu ghafurur rahim domin Allah subhanahu wataala mai gafara ne ko mai jin kai da haka ya jama'a mu fasani cewa annabinmu sallallahu alaihi wa sallama ɗabi'unsa shi ne mafi kyawun ɗabi'u mafi ƙololuwan ɗabi'u Allah maɗaukakin sarki ya ba shi duk wata sifa ta ɗan adam mafi cika mafi ƙololuwan girmanta har al'allamatu sa'adi da yake fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ƙul inna ma'a izukun bi wahida an ta ƙomo lillahi masana wa furada sun mata tafakkaru ma bi sahibikun min jinna yana magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bal ba irin abin da kafirai suke faɗi akan annabi ba abin da yake gaskiya hay'atuhu ahsanul hay'ati ƙiran halittar annabi sallallahu alaihi wasallama da ginin wato gangan jikinsa shine mafi kyawu ga baki ɗaya a cikin ginin halittar da Allah ya wani halitta sannan harakatu ajallul harakat duk wani motsi da manzon Allah yayi to mafi kyawu mafi kololuwan cika da nagarta ne a wurin motsi hakanan yace huwa akmalul khalq shi ne mafi cikin halitta ga baki ɗaya adaban wurin ladabi wa sakinatan da natsuwa wa tawadu'an da wato tawalu'u tawalu'u shi ne ka saukar da kanka da kowane irin zubin mutane za su iya mu'amala da kai cikin sauƙi ba ta da wata damuwa ba ba kaskantar da kai ba babu yadda za a yi musulmi ya kaskantar da kansa amma ka sako da kanka yara za su iya mu'amala da kai manya za su iya mu'amala da kai masu dukiya su iya mu'amala da kai talakawa su iya mu'amala da kai masu mulki su iya mu'amala da kai duk wani zubin mutane za su iya mu'amala da kai kai ko aljani ka gani zai iya mu'amala da kai in dai Allah sa kun yi arba da shi to za ka iya mu'amala da shi shi ma zai iya mu'amala da kai to irin waɗannan kyawawan ɗabi'un su ne ake kira tawalu'u annabi ya cika a cikinsu wa waƙar da kuma ainihin natsuwa kai irin da sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la yakunu illa li arzalin rijali aqalan baya taɓa faruwa sai a cikin mafi cika a cikin mutane ga baki ɗaya wurin hankali duk wanda kaga ya ɗauki ɗaya daga cikin irin waɗannan ɗabi'un to ya nuna hankalin shi ya kai ya komo to manzan Allah shi kaɗai duk ya haɗa waɗannan ƙofofi na mutuntaka sai malam ya ci gaba da cewa sun malau a iza ta'ammalu kalamul fasih da a ce za su tsaya su bibiyi maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu cike da fasaha wa lafzahul malih da kalmominsa waɗanda suke masu garɗi da daɗi wa kalimatahu da kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallama allati tamla'ul quluba amnan wa imanan wanda in dai ka saurare su to za ka ji zuciyanka ta cika da natsuwa ta cika da imani wato zakin nufus tana tsarkake zukata wato ƙahirul ƙulu tana tsabtace rayuka sannan wata hutu alama karimil akhlaq kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kodayaushe suna zabararwa ne akan nagartattun ɗabi'u wata hutu alama hasin shiyam tana kwadaitarwa akan tada tada masu kyau wa turhibu an masawil akhlaq kalmominsa suna tsoratarwa da nisanta mutane daga miyagun ɗabi'u wa radha'iliha da kuma ainin ɗabi'u na banza to da a ce sun zauna sun saurari waɗannan kalmomin za su gane kowane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma za su yi imani da shi kuma za su bi tafarkin shi kuma ba za su soke shi ba salawatullahi wa salamu alaihi mal ya ce idza takallama in ko manzon Allah yi magana rama katul uyunu sai idanuwa dusa sassauta wato ba ma ka iya hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haibatan wa ijlalan wa ta'ziman saboda irin kwarjini da kima da mutunci da girma da Allah subhanahu wataala ya zuba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama karshen maganan al-Imam Sa'di kenan to amma duk da haka fa ana kaiwa manzon Allah hari ana neman a tauye darajansa daga waɗansu daga cikin maƙiya Allah maƙiya addinin musulunci to amma kuma wannan ba wani abu ba ne face domin Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da ya zartar da cewa zai tabbatar da shi a ban ƙasa cewa kowane annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya yi alƙawarin sai ya fitar da waɗansu maƙiya gare shi daga cikin shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljannu wanda za su yi faɗa da da'awarsa za su fito su yaƙi da awon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda Allah yake cewa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin haka nan dai kowane annabi mun sanya yana da makiya daga cikin shedanun mutane da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawl ghurura sashin suna majuna sashi suna kawata ma kansu taɗe taɗe wato marasa kyau amma suna kyalkyalta ta suna ƙawata ta domin su soki addinin musulunci domin su soki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wata ayan Allah yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka nan dai kowane annabi sai mun sanya mishi makiya daga cikin mujrimai amma wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira Allah subhanahu wataala ya isa ya zama mai shiryatarwa kuma ya isa ya zama mai taimako akan annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka ya ku mujirmai waɗanda kuke sokan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ku munafukai wanda in an soki annabi abin biya muku zafi kuna ganin an yi daidai kuna ganin idan aka ɗauki mataki an take haƙƙi to ya ku waɗannan munafukai ku sani fa cewa duk iya inda kuka baza ƙoƙari kuka sa himma wallahi ba za ku iya dakatar da ci gaban addinin musulunci ba ba za ku iya mai da addinin musulunci baya ba a duniya ba kuma za ku iya raunana ƙarfin addinin musulunci ba ba ku kuma isa ku mai da addinin musulunci abin ƙyama a cikin zukata ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗi cewa yurido na ayyutafi'u nurallahi bi afwahihim suna fata su dishe su buɗe hasken Allah da bakunansu wa ya aballahu amma Allah ya ƙi hakan illa ayyucin manurahu abinda Allah ya dashi ne sai ya cika addininsa walau kare halkafirun ko da kafire sun ƙi sannan a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yablughanna hadha al-amru kun ga wannan al'amarin na addinin musulunci to wallahi wannan al'amarin sai ya kai ma balagar lailu wannan har duk inda ka san dare da yini yana kai wallahi sai addinin musulunci ya kai nan wala ya turku baita madarin wala ya turku Allahu baita madarin Allah ba zai taba banin wani gida na bulo ko na tobali ba wala wabarin ko gidan da aka yi shi irin hemomi din nan da dan irin gidaje din nan na filani da waɗannan gidajen Allah ba zai taba barin wannan ba illa adkhalahu Allahu hadha ad-din face sai Allah shigar da wannan addinin a waɗannan gidaje manzon Allah ce bi izzi azizin ko da ƙarfin mai ƙarfi au bi dhulli zalilin ko da raunin mai rauni dan haka ko dai ta hanyar wani shugaba ya tsaye ta taimakon addinin musulunci bai ma san yana taimako ba ko kuma Allah ya amfani da wani mai rauni Allah ya cincida addinin musulunci ya bunƙasa ya wato ya ainihin mamaye ko'ina a duniya da raunin mai rauni da aka ko da ƙarfi ko da rauni sai addinin musulunci ya shiga ko'ina manzan Allah ce izza ne izzallahu bil islam ai wani irin ɗaukaka ne da Allah zai ɗaukaka musulunci da shi hakanan kuma zullan wani irin ƙasƙanci ne yuzillallahu bihil kufur wanda Allah zai ƙasƙantar da kafirci da shi don haka ya ku munafukai waɗanda ake sukan addinin musulunci ake sukan manzan Allah kuna dariya kuna tafi ku fa sani cewa al'umman musulmi ba za su taɓa yadda da wannan ba domin mu gatanmu shi ne addininmu annabinmu shi ne gatanmu sannan mu sani fa cewa mu musulmi muna alfari da wannan addinin musulunci muna kishin annabinmu sallallahu alaihi wasallama kai musuluncin nan fa da kuke gani shine mu ƙasanmu idan babu musulunci to najeriya ma ta tashi idan babu musulunci duniyan ma ta tashi ku fa sani cewa fa mu musuluncin nan fa shine ruhinmu shine gangan jikinmu da ruhinmu da rayuwarmu idan dai babu musulunci to komi ma ya ƙare ku fa sani cewa mu musuluncin nan fa shine arzikinmu da zaran babu musulunci to ba wani abinci ba wani abin sha komi ma ya tashi ku fa sani cewa Allah subhanahu wataala yana faɗi wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya daga cikin munafiqai akwai waɗanda suke cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa ya ƙolo na huwa uzun suna cewa ai manzan Allah uzuni ne ai shi kunni ne duk abin da aka gaya mai yadda yake yi shi ya fai kyakkyawan zato bai kama mutane da kaza bai kama mutane da kaza shi duk abin da aka gaya mai kawai zai ce maka ya yadda sai neman maka gafaran Allah Allah ce to a gaya musu qul uzuni khairin lakum a gaya musu wannan kunnin da kuke gani shi ya fi muku alkhairi domin kunni ne da yake jin alkhairi kunni ne da yake kyakkyawan zato ga mummunai kunni ne da yake jin kalmomi na Allah kunni ne kuma da idan ya ji kalmomi sai nema ma mummunai gafara yu'minu billahi yana imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina yana kuma yadda da mummunai da abin da suka zo mishi na gaskiya kai a ƙarshe dai sai Allah ce wallazina yu'zuna rasulullahi waɗannan waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su sani cewa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi duk ta irin kofan da ka cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mutum yana da azaba mai raɗi alƙawari daga Allah subhanahu wa ta'ala da aka ya jama'a mita ka tsantsan a daidai wannan gaban nan ne kuma ya kamata mu mai da hankali mu al'umman musulmi mun sani cewa kafirai suna sukan mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun ana yi a ƙasashen turawa an zo ana yi a ƙasashenmu a kusa da mu a dauloli irin daulolin da suka kafa addinin musulunci shekarar shekaru babu shakka wannan abin bakin ciki ne abin tada hankali ne babu shakka dole duk wani musulmi wanda yake da mithqala zarratin na imani sai hankalin shi ya tashi sai ya fita hayyacinsa akan irin sukan da za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ji cewa in dai mutum mummuni ne cewa zai iya haƙura da rayuwansa da iyalansa da dukiyansa da matsayinsa da position ɗin da yake rike da shi ko shine shugaban ƙasa ko shine gwamna ko shine sarki ko shine wane sai ya natsu cewa zai iya haƙura da waɗannan abubuwan saboda kare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda lalacewan shi ta ƙasa da haka to ban tsammani wannan mutum musulmi ne ko dai a ƙirin ya cikin kafirai zalla ko kuma aqidan ya shi cikin munafikai masu saya da rigar musulunci amma kuma wallahi ba musulmi bane to amma abin da yafi wannan ban takeici shine irin yadda zaka ga kuma al'umman musulmi suna walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kai hujumi suna kai hari ga sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ina zaka fahimci wannan kana iya samun wani mutum ya zo lokacin farin ciki ko lokacin bakin ciki ka ce mishi ga shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to ba zan yi ba wani tozarci da walakanci ya wuce wannan ka samu wani mutum ya zo ɗan kasuwa ne ka ce to malam ina son mu ƙulla wannan kasuwancin naka a shiriyan annabi sallallahu alaihi wasallama ‘yan kasuwa ne za su yadda da wannan wani tozarta manzan Allah ya wuce wannan kana iya ce ma wani zo mu kulla wata yarjejeniya ta zamantakewa makwabtaka ne ko auratayya ne ko wani abu mai kama da haka mu kulla shi akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa ba za su yadda ba irin dai yadda munafikai suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama kana iya ce ma wani dan siyasa ka tattaro yan siyasa kar ku dauko ma na ƙasa baki ɗaya ana iya cewa nan da musulmi da kafirai ne ka dauko na karamar hukumar Zaria duk musulmi ne duk wanda ka ganshi ba musulmi ba to bako ne ba shi da haƙi a wannan garin ko ka je cikin sakkwato ko ka je cikin kano ko ka je dai garuruwan musulmi ka ce to abinda nake so 'yan siyasa ku zo mu tsara wannan siyasar da za mu yi tun daga agent da za mu fitar da 'yan takarar da za mu fitar da yadda za mu gudanar da zaɗen ku zo mu tsara shi akan turban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na rantse maka da Allah yan siyasa da za su ce ba za su yi ba wani walakanta manzan Allah ya wuce wannan kuma wannan alama ne na munafinci in ma baka san wannan munafinci bane to ka gane daga yau wannan alama ce ta munafinci duk wanda aka tallata mai shari'an annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga cewa yana da wata dabara sama da ita yana da wani wayau yana da kofan da zai biya waski baya son ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan mutum ko dai kafiri ko munafiki duk dai hukuncin su ɗaya makoman su ɗaya da aka jama'a sai mun yi da gaske muna ganin kawai kafirai suna sokan annabi ne bayan tuni ɗaiɗaikun musulmi sun soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo mu wani shiryan annabi sai ya ce maka mu gaskiya kabila mu ba haka muke yi ba wa yake maganan kabila ana maganan annabi ka zo mu mutum da shiryan manzon Allah sai ya ce maka mu gaskiya a al'adan gidanmu wai al'ada bayan shirye manzan Allah ta zo wani maganan al'ada ake yi kuma jama'a magana ce ta shirya ko dai ka bita ka kubuta ko ka kauce mata ka fada cikin hasara in ka kyamace ta komin kankantan kyaman shikenan mutum ya zama cikin kafirai والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم كافرتي da aka a takaici abin da mu ake so da mu jama'a musulmi shine mai riko da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kam kam a cikin zukatanmu a cikin aqidunmu da cikin ɗabi'unmu mu kwaikwayi sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'ansa ko a ɓoye ko a zahiri sannan duk abin da Allah ya baka na mallaka to ka yadda cewa zaka iya salwantar da shi saboda kare kiman annabi sallallahu alaihi wasallama dauka yau a ce kai ne gwamna an soki manzan Allah kuma ba za ka iya magana ba to daga lokacin nan kawai ka yi resign saboda mene saboda kare darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ko za a soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya resign akan kujeranka ba to ko dai kana cikin kafirai ko cikin munafikai Allah ka shiryatar da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farko da ƙarshe Allah ka baiwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙarin kariya da ƙarin daraja Allah maɗaukakin sarki ka yaɗa sunan annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah ka yaɗa da'awan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ka yi amfani da rayuwarmu da dukiyarmu da lokutanmu gurin ciyar da addinin annabi sallallahu Alaihi wasallama gaba Allah ka ɗaukaka mu ka darajta mu da darajan annabi sallallahu Alaihi wasallama a rayuwar duniya Allah ka ɗora mu akan tafarkin shi da shiryarsa ranar tashin alkiyama Allah ka sanya makomin mai zama ɗaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka Allah ka ja mu karkwadin su zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka kama hannayensu daga yin kuskure Allah ka ɗora su akan daidai ya Allah waɗanda za ka zaɓa mana shugabanni a nan gaba Allah ka zaɓo mana masu tausayi masu rahama waɗanda za su tausaya ma al'umma ya Allah ka sanya zaɓuɓɓukan da ke gabanmu ya zama mabuɗin alkhairi ga Najeriya Allah ka tunkuɗe mana dukkan shari'a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi ya Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka kyautata halayenmu Allah ka inganta ƙa'idojinmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah duk abin da ya dami mu Allah ka tunkuɗe mana abin da ya zama mana ƙiƙiƙaƙa ya Allah ka yaye mana ya Allah ka ɗaukaka darajar mu Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka amintar da mu daga tsoro ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma aminna fi awtanina اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك